به فمن كان يستريح ويسر امره واحد عقدة من لسان يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا أن جبل الجنين كيف وكان محارب shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira na ba dai salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ne lafiya don ba manta ba mun yi darasi guda ɗaya a wannan sura mai albarka sura ta hamsin da uku suratul rahman za mu tashi darasi na biyu mun kuma tsaya a aya ta ashirin da bakwai ko da takwas da takwas ko za mu tashi aya ta kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram za mu tashi aya ta 29 a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya walidi fassara walidi ya ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah madaukakin sarki yake ya tsaluhu man fi samawati wal ard wato waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai suna tambaya dangane da ubangiji madaukakin sarki kullu yawmi kowanne yini huwa fi ja'an Allah madaukakin sarki yana cikin ja'ani abun nabi babu lokacin da Allah yake hutawa shi za an ka dogara da shi kai riko da babban madogara domin duk wanda za ka riga a cikin mutane mai gajiyawa ne wani lokacin ma kafin ya mutu zai yi bacci ko kuma rashin lafiya ta kama shi ko shi yake da zubar da lata a kudu mutu na tun wala nan shi ta duk wanda ya kama wani ba Allah ba yayi wato asara riko da Allah madaukakin sarki ko shi ne wato babban riko wanda zai taimaka wa mutum shi ne Allah madaukakin sarki ke bari ayi ala ta rabbikuma tukadiba da wace ne daga cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa ko mutum da aljan shi za ma ne ya biyo ta'ala Allah haka mutum kan yana ba da labari anna jami'a ahlal ardi sayadhabuna wa yamutuna ajma'un duka wanda suke ban kaza za su tafi kuma za su mutu gaba daya wa kadhalika ahlus samawati illa man sha'a Allah haka wanda suke sama sai wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama su kadai ne za su wanzu a ban kaza dalila yake tsanuhu man fi samawati wal ard duk wanda ke cikin sammai da kasai za su rika tambaya dangane da Allah madaukakin sarki ai wa hada isbarun an gina wa amma jiwa duk wanda ke bauta da Allah ke roko dan kin taji roƙon ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون ko تساءلون bi wala ab sai ake roƙuwa ce dan Allah dan girman Allah yi mun kaza to ya kalu man fi samawati wal ard duk wanda ya tashi roƙo wanda roƙon gaske ne Allah yake roƙo shi ne malai yake cewa wa hada isbarun an jina wa amma jiwa wa iqalu khalaiq ilayhi fi jami'il ana duk bai a gurin Allah yake da bukata wa annahum yas'alunahu bi lisani halihim wa qalihim kowane lokaci Allah suke roko in matsala ta sami wa annahu kullu yawmin huwa fi jahl kuma ko da yauke cikin Allah madaukakin sarki cikin wato tallafa wa waje cikin ƙara daga waje lokacin da kake ganin abubuwa kaza sun yi tsada ko kuma sun ma wahala to Allah yana nan da wannan abu ba abin da zai so yake ka roke shi kawai ya baka shi da ya ƙara tunatar da kai cewa wanda ke sammai da kasai Allah suke roko ya ba su inda zai wanda ne sai dubu da dubu guda daya akwai wanda Allah zai hore wa yadda kake siyansa a naira biyar haka zai rika siyansa haka an tsara da Allah yake har duniya ta nake kuma akwai wanda suna nan a mawadata har duniya ta dai duk yadda kudi zai lalace duk yadda za a rasa kudi wasu za su samu masaibu qaumi inda qaumi sawadi haka ma da Ali Abdullahi na Gombe yake faɗa dole shi ne fa ya ya la ya kuma to kaji ba da wace ce daga cikin nimomin ubangiji kuke karyatawa sai Allah ya ce سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا نعم لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah yake sanafrugu lakum da sannu za mu dawo kan ayyuha sakalan ya ku masu nauyi guda biyu shine mutum da aljan sanafrugu lakum kamar episode na biyu ne nan a cikin surar shi za wasu ke ganin kuskuren wanda zai haddace suratul rahman bi yake da fabi ayi ala'i rabbikuma tukadiban din kamar da wasu alarammomi suke yi gaba ɗaya sai talatin da ɗayan sai a ta a ya fara haddace waɗannan durar wato karatu kuskure ne don ka ba ta karatu ko wata fari ayi alayi rabbi kuma to kan diban zaman kan take mun fara shi a farkon karatu tabbai ba irin ta biyu ba ce ta biyu ba irin ta uku ba ce ko wace zaman kan take saboda haka hadda ke shi a haka ya ji ko kuma ka koyi ma'ana sanin ma'ana musamman wanda ya fara fahimtar ma'ana zai iya raba ta gida uku ya ba ta episode uku kawai episode na farko tun daga rahman zuwa kalakal insana fi salsalin kalfakhar wa kalakal jahannam min ma'idin min nar fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban sai dauke shi a matsayin episode na farko sai kuma yadda kuna biyu rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini fa bi ayi ala'i rabbikuma to ko kuma episode na farko tun daga nan zai tawo har sai ya zo ya tsadu man fi samawati wal ab kullu yawmin huwa fi jahannam episode na farko na biyu kuma daga tanafruku lakum ayyuha sakalan to shine yake sanne biyu na uku kuma zai fara daga wani man kafa maqama rabbihi zuwa karshen sura shike nan kan fahimci wayannan ma'anoni za ka kai saukin haddace suratul rahman ba sai ka tittire ba bi ayya la yarati kuma su kaddiba yanzu nan shine yake sanne biyu sanafruku lakum Allah yake sanne za mu dawo kanku ya ku mutun da aljanna malamai a larabci suka ce idan mutum ya ce ta afrugu lak wato zan ba ka cikakken lokaci in mutum ya gaya ma haka zan ba ka cikakken lokaci in da hausa afrugu lak in ba larabci ya gaya ma haka a larabci yana nufin zai ba ka lokaci cikakke to Allah mara wajen zarki wasu na fassara da cewa Allah ya ce zan dawo kanku ya ku mutum da aljan sanafrugu lakum ayyuha thaqala ya ku mutum da aljan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiba da waje ne daga cikin limomin ubangiji kuke gare dawa bi za su suka ce wannan kalmar da Allah ya faɗa nan ko ce ga dan adam ga mutum da aljanna domin kamar cewa in mutum ya gaya ma a hausa yace kai kuma zan dawo kanka kamar haka kai kuma eh kai kuma zan dawo kanka kana gaba ma da waje suka ce kai kuma zan dawo kanka sai ka shirya to kamar haka Allah ya gaya wa dan adam cewa zan dawo kanku zan dawo kanku ya ku mutum da aljanna da wace daga cikin nemomin Allah madaukakin sarki kuke kare ta to wani zai iya tambaya wannan kalmar da aka faɗa an ce ko da bari ayi ala yarjiku ma tu kadiwan ana tambayar mu ne akan wata ni'ima karkashin aya wata irin ni'ima to kuma za mu kokoya a karkashin sana burbulanku wata ni'ima ce yawa ya ba ka lokaci kai shiga ka shiga zai da yanka cewa ka shiga kai da yin zama da Allah ya faɗa ai shi ba abin da ya ko to shine wannan sai Allah ya ce ya ba ashar da jini ya huta a ran aljanu wal insi da mutane in istada'atu in har kuna da iko an tambu domin asrari samawati wal ard na cewa ku fito daga cikin wato sasanni na sama da ƙasa Allah ya ce ban ku ku fito da in kuna da ikon da za ku iya kece sasannin sama da kasa ku kece ku fito in kun yi ta ku fito sai Allah yake la tan fito da illa bi sultan ba ku ta ku kece sama ba ku fito daga cikin ta sai da sultan sai da ikon Allah sai Allah ya kaddara haka wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin limomin ubangiji suke karyatawa akan wannan ayar ne wasu ke cewa ana iya zuwa duniyar wata saboda wai Allah ya ce illa bi sultan sai da sultan su sai da wanda aka yi a yanzu shine sultan nan sai ne ba zai ce ba ayar da take za a je sama ba kuma ayar da take ba za a ba mun mana usayin ba yake babu ayar da take za a je sama ba kuma ayar da take ba za a ba to dole haka idan ka lokaci yanzu ka je sama wannan bari amfani da mu komai ba abinda malam usayin yake kenan sannan cewa baka da yau ba zai cutar da mu ba sai risala sunan ta risalatu su'udi ila al-qamar risalatu dan karaman littafi ne ka hujjoji goma kan cewa duk wanda yake ya je ya shiga sama ba yadda ba yake domin idan da za a ce za a je sama zuwa sama tun zamanin annabi alaihi salatu wasallam Allah ya yi kalubale cewa ba wanda ke ji illa ni sultan to zuwa sama ya zanto an keta saman ai wata balala ce ya zanto wasu sun samu wani ilimi na musamman idan wasu za su samu wannan ilimin da za a ba su kiredi malam kanin ya ce idan za a ba da kiredi na sahabbai ya kamata a ba ba turawa ba shi ne shi ya kamata su yi tafi da kiredi din ba ture ba da karshe yake cewa ta gaba yake ai magana waɗanda ke magana cewa sun je duniyar wata ai ba ta gaske duniyar wata daban domin wata ba a cikin zamu ba yawa duniyar wata daban sannan sama daban to kaga idan mutum ya kalli abin da gani cewa wato rikicin bai da yawa kafa da tsaye domin su duniyar wata suke cewa sun je ba sama ba ko ko ba ka bane duniyar wata suke cewa sun je in wannan suka ce sun je to an ga ba an ba ka ne to la yadur wa la yafa la yadur wa la yafa babba abin da ya kawo yana cewa sannan kuma ayoyin ba kai ce yake ba wai akan yake akan alkiyama yake magana domin daga kan nan gurin zuwa kasa zamu ji alkiyama Allah yake magana a kai cewa Allah alkiyama da ba wanda yake ke to ta ba ya ce da sabannin na sama ya fiti daga cikin aljanu ko mutane ko halittun da suke shine ya ba kan jinni wal insi in kun kuna da ikon da za ku keta wani sabanni na sama wato wal amri ko kaza kan ku zo ku ce to la ta ku zo ba wanda ya ce ku da illa ni zan sai da iko Allah fa bi ayi ala ya rabbi kuma tu kadiwan ma ce wa kuma an je din ce ya Allah ya ce illa ni sultan shine wata ne yace ai sultan din ba za a bayar sa sai za a ba ko annabawan lokacin ba bature yanzu da bai mai da Allah ba yurtalu alaikum ajwabu to ga da inda da aka ce to an tashi sai ta saman aiki Allah ya ce muna aiko musu da wuta aman wuta yawa to kaga maganar da ake idan kun ce sama wuta da fito Allah yana aiko da aman wuta Allah yana aiko muku ku mutum da aljan kuka ce za ku ce ta sama kuma ba ba a shafe yayar ba har yanzu tara in dai su kuma ba mu taɓa ji wani ya ji ya tafi duniyar wata ko dai ko dai ga ana cewa suna tafiya su fata ko kamar ana faɗa haka yawwa to kaga su ma za su yi kama wuta da wannan ce ai kuma an tafi ana konewa to wannan kuma kai tsaye wannan abin da annabi alaihi salatu wassalam ya gaya ma wa anna kun ya gaya ma Allah ya gaya mana a suratul jin wa anna kun la naqaudu min ha maqaida lijtama'i wa man yastami al-ayana yajillahu shihaban rasa da ai muna ganin wannan tauraron bi amma wuta muna ganin sa da ido wani lokacin duk lokacin da aljinu ke ce za su tattaka za hau Allah yana turo musu da wannan shi ne Allah yake yusarru alaikum aswabu wanda suke kokari mutum da aljanna ke ta sama Allah yana aiko musu da shiwara shine wato flake wannan harshen wuta ko kuma wuta mai amai min nari Allah yana aiko musu da harshe na wuta wa nuhasin da dalma ta cikin wuta jahannama sai Allah yake bala tan tasiran kuma ba wanda yake yake mace idan ya aiko muku da wannan fabi ayi ala rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin limomin Allah kuke karyatawa sai Allah yake فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالسهام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce fa idan shaqqati as-sama'u kaga har yanzu zai magana alkiyama ake da zarar sama ta tsatsaki fakanat wardatan ta zama kamar kuri kaddihan wanda yake kamar wato addu'ul mai man da ya zama ya tafarfasa ya ja shine kaddihan fadi ayi ala ya rabbikum atukadiba da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa fa yau mai jira a wannan ranar da wannan abin zai faru la yus'alu an dhanbi ba wanda za a tambaya dan gani da zunubin sa in sun wala jan ba za a tambayi mutum ko aljani cewa me yasa kai kaza ba fa bi ayi ala ya rabbikum atukadiba da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangiji kuke karyata amma da yake bayyana shakati sama'u ba da yake yani yawmal qiyamah ana nufin ranar kiyama idan sama ta tsakkaje da Allah yake idan sama'u shakkat wa abidat li rabbiha wa hukkat ko idan sama ta tsakkaje wa abidat li rabbiha dan ne izini a gurin ubangiji ta wa hukkat kuma ya tantance a nemi izinin Allah din wanda kake sama'u bahiya yawmal idin wahiya idan sama ta tsakkaje a lokacin da ta yi rauni shine kamar wato wanzatar kan da hakan kamar kure wanda ya riga ya ya muku shi ya yauki ya ya muku kamar shi ko kuma inda Allah yake cewa yau mata takaqqu sama'u bil gamani wa nuzila al mala'ikatu tanzila kaji lokacin da sama za ta tsatsaje da wato da girgizar da yake jikin da gaba ɗaya za ta tsatsaje Allah yake murka sauko da mala'iku saukarwa haka za a sauko da su kasa idan sama'un fadarat wa idan kawajibun tasarat Allah yake idan sama ta tsatsage a cikin shi kan shi ba tsagewa idan ta tsatsage wa idan kawajibun tasarat a lokacin taurari za su tarwata za su tarwata kuma an gaya mana cewa taurari da yawan su taurari sun fi ranar girma domin shi ira wa huwa rabbi shi ira da muka biya a baya ba da suka ce shi ira ta fi wata ta fi ranar girma sau ashirin sannan ta fi rana haske ta sau hamsin saboda haka halittun Allah madaukakin sarki suna da yawa to wato shine zan saba mu kai kai bakanat wargatan ai tadubu kama ya dubu bada kama ya dubu dalbi wal jibdati bisab ranar da ka sama ta zagon kamar yadda azurfa idan an sa ta a wuta take aka sama za ta kanar ki shine bakanat wargatan kadiha za ta zanto kamar wato kure ne wanda yake ya zama ya ya ya yauki ko ya zama kamar mai ko wannan da shigar da cikin mai bayan an gama suya to wannan kumbar ta kasa haka zama za ta koma kamar haka shine bakana to wata kan tafiya wani ya yi ala ya rafi kuma su kajiwa da wajen da daga cikin nemomin ubangiji shi kuke karyatawa shi za annabi yake faɗa hadisin Anas kan mani yake yi ba'du nasu yawmal qiyamah wa sama'u taqitu alayhi za ka ji mutane ranar kiyama gaba ɗaya sama ta rufe ce musu zan zan ta ta koma wata iri yadda ta san wato ganye ganyen da ya nufuci aka za ta koma kamar ya yaki aka za ta koma mu to shi ne Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa fa yau bai tuna wannan yini ne dai la yusalu an dambi insun wala jan ba za a tambayi dan adam mutum ko aljani ba dan gani da zunubinsa cewa kamar da Allah yake hada yau la yake ko wala yudanu law wa ya'tajibu a ranar ba mai magana ba ba za a tambaye ka ba ce me yasa kai kaza akwai lokacin da yaro ya laifi a gida babu ko tambaye ka ba ta yake ne ka tuni shi kawai wani lokacin kuma a yi tambaya to wannan marayin da ake gaya ba to akwai lokacin da za ka zo a ranar kiyama akwai tashin da za a domin tashin tashin ne ranar kiyama tashin tashin akwai sai da an je wato za a yi tambaya wata kuma an je ba tambaya domin mala'ikun ma za su kai ka fi kamar mutunci ne za a tambaye ka kawai ba za a yi maganin ka wani gurin kuma sai a ba hankali a ce zai za kai kaza to ta ja ta ja rashin sanin wayannan ayoyi kamar yadda za mu ci jami shine wani wani zai ji ayoyi sun ci kawai ya karya ta wanda wani malamai sun ba da amsa misalin da za mu bayar ka ganin Allah ya ce ba za a yi tambaya ba sannan kuma ga aya a ta yau mu layi ce kudu wala yi uzani da ba za a ba mutane izini ba ba ya ta jirin ballan da za su ba da hanzari eh kare sannan kuma ga wasu ayoyin Allah yake ko rabbi kana nas'alallahu ajma'in amma kanu ya'malu Allah yake na rantsa da ubangijinka sai mun musu tambaya dan gani da abubuwan da suka aikata an kaga da ayoyin haka sun ci karo dan an ce ba za a yi tambaya ba dan kuma an ce za a yi ga kuma ya Allah ya ce yau mai jilla ya tsado an zu an san bi insu wala jan ko wala ya tsado an zu bihi mulmukrimu da Allah ya bari wannan ga kuma Allah ya ce falanan alannan ladina ursila ilayhi walanan alannan wa yawma yunadi ilahi wa yaqulu ma za ajabtum al-mursalin ka ji wayannan ayoyi da suka kalle su wannan sun ce za a yi tambaya wannan sun ce wala yi ba shine malamai suka ce abin da ba za a tambaye su ba shine dan gani da sallah a zuwa ce me yasa ba ka sallah malaiku ba su ba wannan tambaya ba kawai za su ce ne ka ne zakka azumi kawai su ban mutum zai saboda rage mutum din ya kai rage mutum abin da za ka tambaye kawai tauhidi Allah ka da annabi alaihi salatu wassalam to shine ma da ya kawo maganganu a nan wanda maganganun da su sun bani sha'awa cewa tambayar da za a yi shine ɗan kanat mas'ala sun ma kuke ba ala hakuwa ne kau cewa la yi alu hal alaikum kaza wa kaza abdullahi da abin da abin da ake nufi ba za a cewa wani ka san kaza da kaza ba wannan tambayar babu ita yake ya annahu alahu bi zalika minhu domin Allah ya ji ka sanin abin kawai ya ne kaza me yasa ba kai kaza ba Allah ya sani tsari da zai kawo hukunci zai ba walakin ya kudu a lima amintum kaza wa kaza sai dai za a ce me yasa kai kaza da kaza fa huwa qawlun thani wa qala wata kuma sai ce za a tambaye ka me yasa kai da kaza mujahid kuma yake cewa a wannan ayar la yas'al la yas'alul malaikata anil mujrim malaiku ne ba za su tambayi mujrimi ba yau da biki ma kawai da kin ga mutum za su gane suna ganin da ce wannan sai iska suna ganin da yake wannan ai ko a yanzu idan ba akwai shigar da mutum zai yi in an zo ka ne sai an kama su kuma Allah yake yau mata biyar da wujuhun wa tabbiyar da wujuh ana ganin wanda suke da fuskoki barariya an gane wannan mutanen kirki to ba ba tambaya za a ce su yi dawa shi ne ba za a tambaya ba ana ganin fuskar ta yi baki kawai masu za a bada kurbe su da duka su ne yan iska su ne an fahimta da kyau ko to shi ne wannan wato rashin tambayar kamar yadda malamai suke faɗa ban yi kadu ne ilaya wa yi kuna biya za a musu sakamako ne a gefen su ta kawai domin an gane su da fuskar rai da Allah yake yi rabbul mujrimuna bi kimawu ko aya ta gaba na يعرفوا المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام na فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما Allah ya تكذبان ce yarabul mujrimuna za a gane mujrimai ma sai dai bi marasa mutunci ranar alkiyama shi shi ma da alamun ana ganin su za a gane ayyam annabi ya ga mana ko wanda za su zo dan duk wanda baya adalci tsakanin matan ka guda biyu zai gaji ne wasiquhu bai kaga ya alamar ko wanda yake cin riba الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فكذا مثل فرفاجيا ranar alkiyama ka sani kana ganin da ya tashi da farfadiya ka san mace yau da bane to irin wannan alamomin shine yau rabul mujrimun da biki ba sannan kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa inna ummati da auna yawmal qiyamati qurban muhajjalin min athari alwudu kuma mu'mini za a gane su za a gane su da fararen fuskoki shine yawmal qiyamati wujuhun wa taswadu wujuh ranar da wasu fuskoki za su yi farare wasu su yi baki baki to wannan shine wani asirul mujrimi ne da mai din zurka da nan za ga wasu idan su bayan ta yi baki kirin kamar an kada bula ka hararo ya ji mutum a ce baki kirin kuma idan sa kamar bula in ka rage da jaraba za ka iya baki ba to haka ran ta yi ranar alkiyama shi ne mai din zurka to shi ne Allah madaukakin sarki yake za a gane ai bi alamatin tazharu alaihi hasan al-basri yace arifuna hum bi sawad za a gane bi bi aswad bi sawad al-wudu za a ga fuskokin su baka cikin wa zurqatul uyun sannan idan su kamar an kada guda shine yurabul mujrimuna bi simahum fa yukhadhu bin nawaji sannan a kama makwarkwaran su shine madiga bin nawaji shine wa jami'i ne nasiya nasiya sun kaji batin fatiha da Allah ya gaya mana a suratul ikra so da haka shine wannan cewa bin nawasi wal aqdam daurin butan malam dai za a kama kokorkodar kansu wal aqdam da kuma wato digadigan aka irin yadda ka gane wa banda da ake fara na kibi haka malaiku za wa mutum kafin su je ba zai ta da kafafuwar da kan za a haɗe a ɗaure kuma a lokaci ta baya za ka haɗo kan yadda ake wa kibi aka rashi sannan su ruga ke ta shine bayo hazbin nawasi wala tadam akama bagwagwadan kan mutum da kuma kawaguwa a dauri ai da jima'u zabani ya tunasi ya da huma akadamai zabani ya za ta hada bagwagwadan kan su tare da sigarigar da wani kura hutun na kazali je ba juda kamar haka Allah na ba ce yau kadu bi nasi ya tiyo akadamai za ta hada kansa bagwagwadan kansa da kuma kadamai wato sigarigansa kije magana da suke kenan shine abin da Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa shine Allah ya ce a bari ayi ala ya rufi kuma su kaji ba da wace ce daga cikin ni'imomin da Allah ya muku kuke karetawa hadi wannan da aka ce ba ku ita ce wanda jahannamun da shi wannan jahannamun da yukazibu bi al-mujrimun mujrimai marasa mutunci suke karetawa ai hadi nar allati kuntum tukadzibuna bi wujudiha wannan ita ce wutar da kuke karyata samuwar ta ahiyar dogagana adira ga ta gaban ku ta jahaduna ayyana kuna ganin da idanu yukalu da umdalik da kariya da a jiya wuta haka idan kwakwata kansu wato mikan dan an nuna na mutu wata tsira wata hakira dan aulakan ta duk yalla yake ya tuku na baina ha suna cewa ya kajiya suna cewa yawa tsakanin da wa baina hani tsakanin wutar da kuma wani ruwan zafi anin wanda boil point din ya ya wuce iyaka shine an ai al-hawi kadi kaga da yadda mai yake ko sai shi suna cewa ruwa man jara ko mai yana haura wato wani wanda degree centigrade in ya tashi ka fada yana haura shi ka sunan man jara take ni ukkanani to wuce wannan wato ruwan zafin da Allah yake faɗa shi ma boil boil din sai ya wuce iyaka ba wai dari bane ko dari ya wuce na wanda da to shine alif ne tsananin zafi wanda ba a yi zuwa kusa ne kaga ne yadda wato karfe ke garjewa a gidan rodi to ya buwa ai ka ga an ga ma wutar duniya sai da aka tsoma ta a cikin ruwa to sabai aka kawo ta wutar layina sai da aka tsoma ta to sabai aka kawo ta duniya wutar gidan rodi za ka tuna to sannan aka iya amfani da ita to wajen lahira ta rinka wuta gidan rubi to kawai ka je kallo kawai kana so ka ga ina wuta take ka tafi kallo a Amerika ina da ko gidan rubi da ake dashi ka je kallo ka ga yadda yake in aka samu tsautsayi wani ya fara ba ba a fito da komai ko ajin ba a fito da shi ba wani abu da ake fito da shi la hawla wala quwwata illa billah to iya wannan ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya gane Allah ba ba wata yake da kowa ba to ga shi ta bayanin mutar shi za ko da yaji annabi yake gaya mana cewa mutum yayi Allah idan wani gurin ya zo Allah da kansa cewa zai ce wa yuhaddirukum Allahu nasa ni ina ga muku ku yayi ko ma idan ne ya kira shi yake wanda ka yayi ni kalmar da nauyi take to Allah da kansa yake ku yayi ni don ba ku san da ba wannan mutar da yake faɗa tana وتكن نارا التي وعدت للكافرين yadda ku ya wutar da ba dan ku ne ta ba asali wuta ba da mu aka yi ta dan kafirai aka tare da ta in ka ga kai to rage mutunci ka ya kai ya to sai a tsara tunda ba ka yi amma Allah baya so ya sa mutunci a wuta asali ba da mu yayi ta ba wata wata to shi da Allah ku yana ga mana cewa ko da yake haka ya tubuna bayyana wa bayyana aminin أو العميل الآن أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم واللغة أقوق لا تكبر الزنجي إجواء تفكر الرواء تأتي أتوى الرواء لا أقول أدوات الواقع أقول يد لا ترك شهر ربما أبدا لا أمين ayar suratul waqi'a tana da alaka da suratul rahman saboda haka za ku ji irin za ku nemi agajin ruwan kuma sai Allah ya ce a ba ku ji me za a yi musu wannan shi ruwan mugunya na zafi to wai ne tsakanin ruwan zafin da wannan wutar jahannama kana za su rika dawafi kawai in sun hutun su kawai shi ne ba wani hutu in suka nemi agaji shi ne su koma cikin wuta ko dai wannan wutar ko wannan ruwan zafin ko ne ba sauki shi kuma ruwan kafin ya je wani yadda ji su bi bayan ya ji ya ji wudu ko yawa kalmuli ya ji wudu Allah ya ce suka nemi agajin ruwan kafin ruwan ya zo fuskar ya zama ne da fuskar to tsabar ta fasaka amma duk da haka sai an sha kuma sai fuskar ta hanji sannan a kuma mai eh shi ne yin cewa ba wai wai primary za su ba buryanni ko buryansi za su yi a wutar ba dawama a ce kane zina biya abada ya fi komai kai da hankali ka je ka tambayi dan burlo duk wanda aka yanke hukunci a ce a ji wannan ce a junan cewa shi saura shekara biyar sai ya rikar murna amma wani jirayar fatin fi kowa shiga uku domin zai shekara biyar sun ba a yi hukunci ba to haka da wuta ba inda yake da gashi hankali sai lokacin da za a zo a yi wanda a doke kofar gaba ɗaya a ce kuludin bidamun su da wama za ku yi ba mutuwa Allah ya kiyaye shi za ki mai imani saka ɗaya baya ga wuta saka ɗaya Allah ya raba mu da ita shi ne su kula bai da hawa bai na aminin hali za su rika kai kogo tsakanin wutar da kuma wannan wato ruwan zafin wanda ya kai makura wajen zafi idan da aka hada biya a nasin wata lafiya ya sabo Allah yake sun fita wato ya sabo na fil amini sun mabillahi ya sabo Allah yake za a sa musu koko mai bari shi a wuyan da sarƙoƙi ana jin shi ne ya sabo ana jin fil amini a cikin wato wannan ruwan na amini sun mabillahi sannan cikin wutar jahannama yujjaru da ake kona haka Allah ya bada su ta gaji sai Allah ya ce وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَثْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ kaga wannan shine episode na uku kana gane ma'anar sai ka dau wannan shi sa ko sallah kake yanzu mutum da yazo dan gagga da surorin ya je rada zai raba sura to kaga ya san gurin da zai tsaya domin labarin da ka dauko yanzu ka ba wa mutane abin da suke bukata yawon a ce mutum alaran mai dauko karatun ya faro daga da rabu da kuma ayyu a tsakanin kawai shi cikin wani man safa makama rabbi jannatan ya tsaya nan dan so yake raba sura biyu ko raba gurin biyu sai tsaya daidai can gurin fabi ayi ala ya rabbi kuma to kadiban wani man safa makama rabbi sabon labari Allah yake wanda ya ji tsoron ubangijinsa wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban ubangijinsa jannatan Allah zai ba shi aljanna wato iri biyu iri biyu ba bi ayya domin ta aljanna aljannatu adini ce tana da yawa to sai a bashi kala guda biyu ba bi ayyi ala rabbikum ba tukadiba da wace ce daga zima ko ubangiji kuke karyata kuma anan zaka gane yadda tsarin Allah yake at-tarhib ne wa tarhib kullum ba zuwa ne ke cewa yaron wuta ba za ku ga Allah yayi bayanin aljanna sai bayanin wuta ko ne bayanin wuta sai bayanin aljanna domin kar ku tafi ya ku dauka cewa ba ka ta kwata yanzu wanda mutum da ake cewa yayi kika tsoro da ka dauka ka tafi ya ku lalle kai ba za ma ka je aljanna ba to sai Allah ko dai kinda kai aljanna kuma kar ka kwada yin jira bayan safiya take to yanzu sai ka dawo kai kwada yin aljanna wani man saba makama rabbi jannata wa'azin kai rauke kawai kullun ta kake akai mutane wuta kuskure ba za ka Allah bane bayan sauki wanda za ta kuna nautin mara a je wuta a je aljanna haka ce ka gaya mutane wuta ka gaya mutane aljanna shi ne wa'azin annabi alaihi salatu wasalam wani man saba maqama rabbi duk wanda yayi tsoron tsayawa gaban ubangijinsa jannata aljanna bi ta gaba da gari wa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban da wace ne da cikin wato nimomin ubangiji kuke karyatawa zawata aflan kamar ka tambaya ya ubangiji wannan aljannar ya suke su wayannan aljanna guda biyu sai Allah ya ce ma abota rasta ne rigi me ake so a gaya ma to akwai wujiyu akwai wato lambuka a cikin aljanna akwai lambu kala kala shine rawa da abuna tana da rasta masu yawa domin dangi ne na alfana shi ne abu nan ma abokiyar rasa ce da yawa fadiyayya ko ma abota rasa ne masu yawa su aljanna fadiyayya ala ya rabbi kuma su karbi ba da wace ce daga cikin limomin ubangijin ku kuke karyatawa mala yake wani man kafa makama rabbihi wasu kace ta sauka ne akan sayyidina abubakar siddiq amma lantar da yake mafi inganci shine Allah hadi al-aya amma aya ta ga kowa duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa aya ta ta ga shi shi ma za a bashi aljanna ninki biyu fa amma man daga wa akara al-hayata dunya fa inna al-jahima hiya al-mawa wanda ya wuce gona da yi ya zabi duniya kawai to wuce gona da jahima ita ce makomarsa amma man kafa makama rabbi wa nahal nafsa anil hawa wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa ya hana zuciyarsa san zuciyarsa abin da take so ka yarda ta biye mata fa innal jannata hiya al-ma'wa to aljanna ita ce makomar mutum duk wanda yayi wannan ya da zuciyar da ya biye mata abin da take so to lalle aljanna ita ce makomar sa shine malin ke ga mana nan yau wato duk wanda yayi wannan bai samu rayuwar duniya ba to lalle zai samu aljanna ta biye akwai hadisi daga Abdullahi bin Kai kamar da Imam Bukhari ya kawo annabi yana cewa jannatan min shidda aliyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min dhahab aliyatuhuma wa ma fihima wa ma bayna al-qawmi wa bayna wa bayna an yanzuru ila rabbihim azza wa jalla illa rida'ul kibriya ala wajhihi fi jannati adn annabi alayhi salatu wasalam yace ita wannan aljanna akwai aljanna guda biyu jannatan min shidda wannan aljanna guda biyu gaba ɗayan ta shine da azurfa akai sannan kuma akwai aljannar da take ani ya toma wa ma fihi ba duk kwani da ciki da abin da yake ciki komai da kogula duka zira zirba ne ita wannan aljanna wa jannata min zari da na akwai aljanna guda biyu su kuma da kula aka yi su gaba sai habbu lokaci duk bulorin da yake wai ko katangar da take wai aljanna da rubun da gaba daya duka gwan shi ma kwani da ciki da kuma wato kofunan su ma gaba ɗayan su na gwan sai Allah ya ce wa ma baina al-qawmi wa baina an yanzuru ila rabbi duk wanda ya samu kansa a wannan aljanna ba abin da zai hana shi garin ubangijin sa domin ganin Allah ya ba aljanna da shi Isa zai ce wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira ganin Allah madaukakin sarki annabi yake innakum satarawna rabbakum ayyana kama tarawna hadal kama la tudamuna fi ru'yati lalle za ku ga ubangijin ku da idanu kamar yadda kuke ganin wata dan daren jawo da lailatul badr dan daren jawo wanda ya wuce wata wuri ga wata ba wanda zai ce maza ka kare ni kowa yana ganin sa domin a lokacin ya fi koyaushe ya ce shi za a yi kiransa badar a wannan lokacin ya zama lailatul badr dan daren ki auki ke to annabi alaihi salatu wasallam yace za ku ga ubangijin ku ba wanda zai rika cewa maza la tuqamu na diroye ba ku turere ya wajen ganin sa sai annabi alaihi salatu wasallam yace to ba abin da zai hana wanda suka samu kansa a wannan aljanna kaga akwai wanda aljanna da ta samu kanta a ciki to za ku rika ganin ubangiji ne wani ila sati sati ko wata wata amma wanda ya samu kansa a wannan aljannar ba abin da zai hana shi ganin ubangijin sa inda Allah alaihi salatu wassalam yake illa idaul kibriya ya ala wajhi bi jannati ali wato in ba wani mayaji na girma ba na kambama wanda yake a cikin wannan aljannatu a cikin wato in suka ga dama duk mulki da za su ga Allah duk wanda suka samu kansu a wannan aljanna yan ɗan ne ne ne Allah ya sa mu cikin ta saboda haka wannan aljanna ce da Allah yake bayani cewa bayan aljanna to akwai waɗanda za a ɗauke su a kai su a fasila da ake kai yan PID ne wanda za a ɗauke su gurin zaman su daban ko a jirgi dai nan matsayi to haka wanda ya samu kansa a wannan aljanna dan dai nan matsayi ne sai Allah yake ni bai ya ya la ya rafi kuma to kan diban do dai daga nimomin ubangiji kuke kare dawa sai Allah yake
فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah madaukakin sarki yake fihi ba a cikin aljannan nan guda biyu a ina ne akwai idanun ruwa ta jiryan da suke gudu idanun ruwan da yake gudu ɗaya daga cikin ni'ima kenan a ce gidansa har da gurin da ruwa yake gudana saboda haka akwai aljannatai akwai idanun ruwa da yake gudu a cikin aljanna sai ma da yake ai tattara hali wanda suke kai kogo a gefen bujiyu an gane ko fa bi ayi ala'i rabbikum atukadiwan da wani daga nemomin ubangiji suke karyatawa shine a hadar alwatar yace wannan wato idanun guda idanun ruwan guda biyu shine tasni da kuma salsabi aina biya su samba salsabila wa mizajuhu min tasnim to wannan tasnim din za ku ana zawa yara ko to ai idanun ruwa ne shine tasnim yawanci mata suna zawa ƴaƴan idanun ruwa na aljanna shine tasnim kan sahil kuma shi ma wani idan ruwan ne ko ne sandanin da daban ko ne da sandanin da daban shine ibnu mamu hadiya yake cewa idan ma min mari da ya yakin wal ukhra min khamr ladat lil jari yake ɗaya daga cikin wannan wato bayanin da Allah ya yi a cikin suratul muhammad ko baki cewa bakal jannatin lati wa'ida lil muttaqin fiha anhar min mari da ya yakin to wannan idanun ruwan guda ɗaya wai ta wannan ma'un da ya ba hajjin ruwan da bai canja ba ruwan daɗi ne mai daɗi wanda bai canja ba ɗaya kuma idanun ruwan sai ya ce in ji imamu adiya ya ce ɗaya idanun ruwan kuma shi wato biya kawai yake bulbulawa ba irin wannan biyar ba biya ta musamman wanda za mu ta insha Allah an gane ko to shi ne ilahu ma min ma ya gaira hajjin wa zufra min kamrin lazzatin lillahi sai Allah madaukakin sarki yake fa bi ayi ala ila rabbikum tukadziba da wace da cikin wayannan ni'imomin kuke karyatawa bi ma min kulli baqiyatin to kaza a cikin akwai kowane irin nau'i kowane irin kayan marmari kowane iri zauja na wanda yake kala kala shine ma dai ke ainihin da niyya anwa istimal mimma ya'lamuna wa khairu mimma ya'lamun an gane ko duk nau'in kayan marmari wanda ka sani da wanda baka sani ba akwai ومن ما لا عين رأت أشياء غير أبدا يدو بي سبا غريبا ولا أذن سمعت كما سنن كلها وسبا ينسبا ولا قدر على قلب بشر sannan dukiyar ɗan adam ba bata taɓa hararo kayan marmarin ba ai ga ana faɗa cewa wani garuruwa ne da dubai da wani gari da ake faɗa cewa mafi yawan kayan marmari da za ka je ga masu yawa to idan mutum ya je ga dubai har masu kuɗi suka je suna ganin wato abubuwan da suke ganin sai mutum kamar da sunan gurin da suke fada mutum zai dawo zama dan kauye to idan mutum ya je wato Dubai a aljanna ta fi kauyen liman gado kar kasancewa ba da da inda da liman gado ana bai shakun yawa to ta ji zama kauye a aljanna kusan ina ba da misali da ita ne saboda wata rana aka yi tambaya a BBC cewa wani gani ne fi kauyen shi aka yi tambaya sai wani yake rimin gado aka ce ne da rimin da yake nan ne yake ga mutane a majalisa ɗaya kowa da rijiyo kuma da tantar da kowa kuma ya kuri suna ji ya ga duk jini ne yake bara alaba ga kuma da dai to ne ya nuna to kai ka ka za mu ne mun yi fado an ga ni ko to wannan jini ai ai ra'a yawa to jini yake to a bi ma fadi ayi ala ya bi kuma to kadiba to wace daga cikin ni'imomin kuke gane ta ya Allah yake shi ma ne kulli ba ki ajin zaujan aina biya a cikin ko aljanna ko ko da irin kayan marmari zaujan kala kala kala kala shi ne ba misalin da muka yi na cewa kowanne nau'in kayan marmari da wanda ka sani da wanda ka baka sani ba da wanda zuciyarka ta taba riyawa da wanda bata riya ba sai Allah yake fa bi ayi ala rabbikum ba tukariba to ne ne daga cikin ni'imomin kuke kare ta ablana ba da ke ba ta duniya sama da kulwa wala mura illa wa hiya fil janna a duniya ba wani kayan marmari da ka taba shi mai daɗi ko wanda yake mai dan tsamu tsani ba ji akwai irin sa aljanna hatta hanzara hatta guda da kake shi guda ita ma akwai da aljanna amma ka san ba irin ta duniya ba yawa sai ita ma akwai Allah da ba ce laisa fi duniya mun ba da akhirati illa asma yani anna bayna zalika bawna aziman wa farakan bayyana fi tabazu yake sunan ne kawai yake amma bambancin da ta da bayna sara wa surayya da dubran tiskili tsakanin na duniya da na lahira kace kana san tufa za a baka amma za ka ga ba irin tufa duniya ba kace kana san lemo za a baka amma ba irin na duniya ba ne sai Allah yake متكئين على فرش بطائنها من استبرق wane ne وجنى الجنتان فبأي آلاء ربكما Allah yake تكذبان wanda ke ila za ka dan sa a cikin gide in ka ga mutum ya kashin gida ai yana hutawa ne yana jin daɗi to yan aljanna za ka ga sun kashin gida ala furukin akan kin fudu jami'i na alkirai akan kin fudu ba ta ilu wa cikin su kai Allah da bai waye bai cikin kin fudan ba za a ga ya ma cikin cikin katiba abin da za a gaya ba don ka gane cewa wato arzikin na gaske ne yin iskamara duk abin da yake a duniya sai wanda ya isa zai amfani da shi to cuce irin kayayyakin da sarakuna ne na manya suke amfani da su a nan to rana da kiyama a cikin aljanna yan aljanna da wannan alhari da ba wanda ya isa a duniya sai wanda ya isa a ta matan da aka halatta wa suka sai matan sarakuna sai kaje irin kasashen larabawa dubai saudiya za ka suna ta alhari suna ta ko kuma sun sarakunan a yanzu gefen aljihu da shi ko hannu saboda tsadarsa da kuma kyansa to a ranar alkiyama wannan alharirin da suke ta ado da shi a nan da shi za a yi cutar cikin fudu kaga kamar da kadan ana nemo yayi yanzu a cikin a cikin bulu to da wannan kayan da suke sawa a duniya suna kombo da shi da shi za a yi mana cikin bulu da na yi sai barama an gane ko amma mu ba za mu ce fita a nan ba da ta ba so mu ce fita a nan mu kuma fiya ta shi ne kawai wannan ran juma'a muna karatu da mata mata aure nace in Allah ya bani miliyan dubu da na faɗa nace wallahi ba kowa zan kwanta yau sai wata dakta wata ce dariya nace ne da ce wa ai ka dan zan miliyan dubu karewa za ta nace saboda ne sai ai za a rika fita nace har kudin umara da haji duk a ciki yan jirgi za ta ji kawai da rika zuwa sau uku duk shekara ko sau hudu za ka yi ta to shekara tamanin da uku za ta yi kana kashe miliyan ɗaya su wata ni ko me me tamanin da uku na ka gani to shi ne abin da ake faɗa ba za ka yi tamanin da uku ba to mun ka auna akan shekarun ka za ka ga to mara ya ce wani lokaci ya yi mutum shi yana baya zuwa shiga da sallar nan gaba ɗaya to bari ta ara zaya ta shi ne zuwa ma dawo ta kanta Allah ya ce ba ta iluha cikin ta cikin ta min istabraki min istabraki wato azurba alhariri ce wajen aljannatai Allah ya ce za mu kusanto muku da wato aljannatai wannan lambukan da kusa da shi ne za a kawo duk abin da kake so kana kashin gidan nan kana son su ba ba sai ka tashi ba tayo ita za ta sako kasa kusa da kai to ka tanta sai ka koma inda kake eh ba wani remote remote kawai idan ka za ka shi gida eh kana riyawa da zuciyarka ta haɗa su cewa kana so kawai sai ya tawo amma ba wai magana da ake cewa koyi ka ji ka koyi ai ba da haba mana ai ba za ka ji dadin ba muka dauna ba ai ba wai ban san cewa ka ji ka koyi kawai taunawa za ka yi ba da aka ce ya wani da muna yara wai kana jin wani zai ka ji ka koyi ai ba ka more ba mana ai ba abun mu mu tauna ka shi kawai abun mu mu tauna ka shi eh har wanda muka fada dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah mu ɗauke sarki ya yaje mana muna roƙa Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa muka kusa waɗanda suke mana wasiya da addu'a ta alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna gode wa Allah madaukakin sarki da sunayen da jawa da kofin sa madaukaka da ya mana ni'ima ya sa muka ankara muka farka kamar yadda wato muka ji a karatun mu na jiya ko shakka babu maganganu da malamai suke kai akan eh, wannan damuwa yana tasiri yana zuwa kunnuwan da ya kamata a ji yanzu gaba ɗaya an rikita gwamnati ta rikita tana ta zo ta ka ka gyara abu ko ba zai gyara ba kaga muke yi rabuwar da da mun yi magana da Joseph wani barista yake ce mu ai ba malam da barista ne kai lauya ne kai yake za ka fi gane illan wannan abun ne yake dabaru ne su yanzu idan za a nuna ba samuwa don ka karanta ta tsaf ba inda za ka ga LGBTQ yake ba za ka san ta jijibul ba yake amma akwai sakara ta ya gaya mu wani sarki a ciki yake na ɗari uku da gabanin ko da tara yake idan ka je wannan gurin magana can da aka yi ce to a wannan gurin a nan inda kai yawa yake to a nan gurin a nan inda kai yace wallahi wato ajanda ce koyayya wanda aka koyi yace sai ya dan majalisar da ake magana wanda ya karɓo kwangila abin yace tare da karatu da shi a tare da aka yi musu kwanto ba shi ma lauya ne yace ya ga yin abu amma illa da shi bai yi islamiyya ba shi ne kawai illa inda mutum ya yi islamiyya ko yaya ai zai gane wannan abu zai taɓa musulmi ko ba yanzu ba ko nan gaba ai ga kasashen da suke yi yanzu duk da cewa maganar da muke lafiyar ma dubo ce luwaɗi an yi yanzu ba ne ba wai yi ne ba ba amma sunnar ba zuwa ce an yi ne da laifin an yi ba da doka mun ji da kaji hankali a banko da matsalolin da muke yanzu ma mu ji da su balle ba a zuwa ce an yi doka kawai wani gaji ya ce ma a iloji kana tafiya ya kai da kai ce shi ne a iloji ko abin da za ka yi kan mai wani abu ya kai ka tsara alƙali ya daure ka shi ne ba matsalar illar ke na kawai wani ya zai yana sallama da ɗan sai da ake sallama da ɗanka ka fito ka ce ya yake ya zo gurin saurayin ka waye a ce ɗanka wannan shi shi ne wani abu ba kai zai ba wani abu ba amma yanzu yadda muke wudu wani gandu ya yi zai zo gurin ɗanka ai ne gaba ka san mutum ya wuce kuɗa ne bai gaba in za a yi abu kuna kallo ba da cikin sai da yi zuwa suka samu wasu suna auren jinsin ɗan dauri aka kawo suka yi ɗan maganganu kwamfesin kwanan ko shekara ba ba to idan aka ce an ba shi dama ya kuke gani lokacin da shari'a ta zo aka cire a wato wasu suka ci zaɓe lokacin da aka yi ɗan dauri suka rika zuwa su gidan su malam umar ta rubuce suna kaɗa musu sani duk kuma da wannan abubuwan idan suka samu yanzu doka ta ba da dama ai duk mun shiga uku kana wa'azi wani dan dole zai je je duk ƙarya ne kuma ba abin da muke son yi masa sai duk ƙarya ne mu ma muna da yanci ni da cewa ba wannan abin ana saya a ƙasa ne amma karɓuwarsa a ƙasa irin da Kano ne albarka aiki ne wallahi garin da za ka zo ka ga in dai lokacin ji yadda ake goshi a titi in lokacin sallah ya sai ka ga canji Allah duk yadda ake go tudu in dai lokacin sallah ya ba ta ga canji domin wajen zare sun tafi sallah ba wannan garin mai albarka ba wa fatan Allah ya nuna mana lokacin da wannan musibar za ta faru da idanun duk wanda suka karɓo kungiyar Allah madaukakin zargi ka hana su jin daɗin kuɗin da suka karɓo ya Allah madaukakin zargi kai musu fashin kwai a kan kwanta Allah kada ka ba su takewa a cikin zuciyar mu kuma Allah ya kare mu ya kiyaye imanin Allahumma inna bi awlanina wa aslih aymatana wa la tumurina wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabi'a ibadaka ya rabbal alamin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya hadiya salam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين